الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamaki da tausayin shi nuna muna wannan lokaci mai tarin albarka wanda zai daidai da 24 ga watan Rabiul Akhir hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda yayi daidai da takwas ga watan 11 miladiya shekara 2023 da 23 ina inganta wannan kuma insha Allah ta'ala shi ne darasin mu na goma sha hudu a cikin wannan littafi mai tarin albarka mai suna kitabul akhdari kuma kai tsaye ana taron mu daga masjidin taqawa a wannan gari namu na mara'i muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sake saukan muna da arziki da kwanciyar hankali da aminci a ƙasarmu Nijar da sauran ƙasashen al'ummar musulmi baki ɗaya. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da kuma fassara daidai da kuma aiki da daidai. Taken karatun namu shi ne karatun hadisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. da aiki da shi shi askaɗai zama lafiya ga mutum insha Allah ta'ala satin da ya wuce mun karanta inda malam mai asadai yake cewa wala yahillu lahu an yu'akhkhira tawbati bai halitta ga mutum baligi ba ya jinkirta ku ba wala ya kullu haka bai halitta gare shi bai ce hatta ya hadiya lillah ni ce Allah ya shirya ni malam yace fa innahu min alamati shafa wannan alama ce ta ɗan wuta duk mutumin da ke aikata laifi a ce ya bari ya ce shi ce Allah ya shirya shi malam yace wannan alama ce ta ɗan wuta wal khizlan da tabaqi wa qamtul basira da kuma wanda aka shahi ma basira sai malam yake su'al tambaya min ayi shay'in yajibu alayhi hifzu lisanihi malam yake wa yajibu alayhi ya wajaba ga mutum baligi ya kiyaye halkan shi min al-fahsha daga abubuwan da ake ce ma al-fahsha wal munkar wannan sune an muka fasara ta sun ne yake ko al-fahsha da munkar malam yace wal kalamul abih da ya ta zance magana mara kyau wa aymanu talaq da rantaran na ƙarya wa intiharul muslim da ko zartar da musulmi wa ihanatihi da wulaƙantar da shi wa sabbihi da zage shi wa taqwisihi da tsoratar da shi fi gairi haqqi shar'in ba tare da haƙƙi na shari'a ba satin da wuce mun yi bayanin abin da ake cewa alfasha da munkar da kuma alkalamul abin ko muka ce me ake cewa alfasha a Ibn Kathir ya ce abin da ake cewa alfasha shine diddan da abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta. Yace almunkar shine abin da ya bayyana gare na karamta ko na girma. Duk wani abu da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta ya shiga cikin dangogi na alfasha. sai malam yace wal kalamul abih shine da magana mara kyau kamar misali maganganu na gamsu irin mutum ya rinka wasu haɗin maganganu marasa daɗi masu girma rabka rabka ba mahallin yin su bane ba kaga wannan mummunan magana ce haka malam yace wa aymanu salat shine nan zamu tashi ko dami rantsaran tsana ƙarya wanda a musulunci rantsuwa in ba namun su ba ta kashe uku ko ha la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum ولكن يؤاخذكم بما kenan duk muna ta rantsuwa bun san kuncin kuncin wannan rantsuwar ba bun san ya suka ba a musulunci akwai rantsuwa wadda in ka yi ta babu laifi shi ne ai Allah yake la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum ai Allah subhanahu wa ta'ala bai kama mu da wannan lagwin da muke cikin bakunan mu malumai suka ce kaman misali shine a ce wani muna lafiya ka ce wallahi lafiya lau ya jira a wallahi alhamdulillah ai ran uwa ce to amma Allah bai kama ka da wannan sai nau'in rantsuwa na gaba shine mutum ya yi rantsuwa wadda take Allah subhanahu wata'ala zai kama shi da ita shi ne ka ce wallahi gobe na yi kaza sai ba sai ba shi ne nau'in rantsuwa na biyu sai nau'in rantsuwa na ƙarshe wanda kuma ya yi kowanne haɗari shi ne rantsuwa kan ƙarya kaga asali rantsuwa ta kashe uku ko akwai rantsuwa da in kai Allah subhanahu wa ta'ala bai tambaye ka dan yanzu da wannan rantsuwai shine muka ba da misali wani muna lafiya ta ce wallahi lafiya lau ya an gida alhamdulillah ko wallahi lafiya lau muna fahimta sai nau'in rantsuwa na biyu shine kai rantsuwa kan za ka aikata kaza nau'in rantsuwa na uku shine kai rantsuwa kan ƙarya wanda suka yi kowanne haɗari shi ne ka yi rantsuwa ba ka cika ba to ita wannan rantsuwa ba ka cika ba ita take da kafara misali ka ce wallahi wani gobe na zo gidanku sai baka samu dama ka zo ba ko wani uzuri ya gitta ma wanda bai baka dama ka je ba to a wannan rantsuwar da kai tunda ka samu dama ko wani uzuri ya gitta ma za ka za ka yi kafara kafara rantsuwa ne ne a azumi uku ko kuma da shiri uku ko kuma kan fara rantsuwar da ba a samu damar yi ba ka ce wallahi na ba ka wannan salulai sai daga baya ka ji san salulai ya shigo ranka ko kuma salulai ka faɗi ta ce wallahi ka ba da ka me ya kamata ka yi za ka yi kafara kafara ka akwai azumi guda uku wanda malumai suna tattaunawa da zai da kafara suka ce ana kallon in mai kuɗi ne misali sai a ce mishi ya yi azumi guda uku ko gane saboda shi zai iya kuma ba mutum uku ba ake cidawa mutum goma kaga da ana shari'ar musulunci ai garan karan kan ya rage ba mutum uku ba ƙato goma za ka cidawa ko kai ne ko ka kuma hatsantar da su suka ce in kuma talake ne wanda ci da mutanen zai zama musu aiki azumin ba komai bane wuri shi sai a ce shi da mutane shi kai ya azumi saboda ni ana sa abin ya tasiri kanka yadda gobe in ka tanke wannan abin ka sana muna fahimta aiko to sai nau'in rantsuwa na ƙarshe shi da mutum ya yi rantsuwa kan ƙarya ya sa abin da ba nashi bane ya ce yarinsu da Allah wannan nashi ne ya san bai aikata abu kaza ya ce wallahi ya aikata shi kamar yanzu in kasuwa sai ya ta ma rantsuwa na rinsu da Allah wannan abu ba a sanu ba a kana ma ka za ta gare ni waye saka ba wanda ya isa ban ya zo siyan kayanka sai ka ga mai nawa ka sai babu shi kaya na ka zo sai to kaza za ni sai da ma ya ma bi ma ba shi ne kuɗin da zan sai da kai ba ruwan ka da nan da ke ba duk malumai suka ce wanda ka ga annabi Muhammad sallallahu ya hana yawan rantsuwa cikin kasuwanci mutumin da ke gaskiya bai da alaƙa a ita rantsuwa cikin kasuwanci me ya kawo da rantsuwa a bani kaza to kaza yake me ya kawo da rantsuwa shi kenan ko ka sai a ya mun tsada akwai rage ba da kaza a ba wani kawai in ya kaji bakin kudin shi da muke saidawa ita za ka ga wuraren da suka ci gaba aikin da suke yi kenan shi ne ni kawai hasali ma ana rubuta kudin abin ne in aka rubuta in aka rubuta kudin abin kawai in ka zo ba magana wani wane wane ne in yama ba wata ta zo kai wani ciniki ba da kaza a kai in yama ba da kuɗi ka sai inda ma baka tsara gaba kaga inda aka ci gaba a ni a kasuwanci amma ka ji mutum yayi taran taran ta wallahi tallahi an yi kaza an yi kaza an yi kaza wannan ba daidai bane shine malam yace wa aymani talaq shine garin taran ce na ƙarya mutum yayi taran zuwa kan ƙarya shine ku yi haƙuri irin halin da muke ciki yanzu wanda wannan rantsuwa ita ce rantsuwa mai haɗari kuma ita ce rantsuwa wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala tattakhidhu ayatin lahi huzwa kar ku dauki ayoyin Allah kar ku dauki ayoyin Allah abun wasa kar ku ɗauki ayoyin Allah abin ƙasƙantarwa shi yanzu rantsuwa ce za a yi ya halitta abin da ba na shi ba. Kun gano da yake ni kaga ya wulaƙantar da ni suna Allah subhanahu wa ta'ala wanda kamar da nake muku shine rantsuwa wanda yake rantsuwa ne mai haɗari wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana musulmi ya rantsuwa kan ƙayya in kuma musulmi ya wannan rantsuwar saboda muninka saboda zunubinka ba ta da kafara wa Allah subhanahu wa ta'ala ita wacce in kai in ba samu dama ta cika ba kama budurwar ka musar ta ce wallahi sai na arzuki sai ka ƙarmanta to sai ka yi kafara sai ka yi kafara sai ka yi kafara saboda ni ka mutu alƙawalin cewa za ka armanta sai kuma baka arme ta ba to sai ka yi kafara ita kuma wancan wanda ka san ba arman ba za ka yi kace masa kai rantsuwa za ka arme ta saboda muni wannan na cin amana saboda amfani da kai da suna Allah ka yaudare ta shi bai da kafara wani Allah subhanahu wa ta'ala sai dai kai ta istighfari in Allah ya ga dama ya shi ma in bai ga dama ba ya azamtar da kai to shine malam yake muna wannan wanda in ka kalla halin da mutanen da suke ciki yanzu babu kai ba su mai da wannan komi ba zai yi sai zantuwa kan ƙarya wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi wannan ba daidai ba ne ita kuma rantsuwan nan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man kana halifan falyahlif billah duk wanda zai yi rantsuwa to yayi rantsuwa da Allah auliyas mu ko kuma yayi shiru musulmi bai halitta yayi rantsuwa da komai ba sai Allah musulmi bai halitta yayi rantsuwa da komai ba sai Allah ko sunayen Allah ko sifofin Allah ko ko kuma ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala misali za ka iya cewa na rance da alƙur'ani rantsuwa ce za ka iya cewa na rance da Allah za ka iya cewa wallahi duka rantsuwa ne muna fahimta amma haramun ne musulmi shirka ne ba musulmi ya yi rantsuwa da wani wanda ba Allah bai ce baki waye baki a na rance da arabi na rantsi da sarrata duka wannan ba rantsuwa bane ba asali a na rantsi da kandoguwa kaga duka wannan rantsoyi ne wanda suke na shirka musulmi da rantsuwa da kowa na rantsi da nunan uwata da nita na rantsi da kabarin babana na rantsi da kabarin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan ba daidai bane ba a me ya haka nan to ba ma ma shi tunda wani ayuwa ta ga mishi haramun ne musulmi ya rantsuwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ka cewa na rantsi da annabi Muhammad in ka haka kai shirka ba ka rantsuwa da annabi Muhammad ba ka rantsuwa da sunayen annabi Muhammad ba ka rantsuwa shi annan Muhammad sallallahu ba kowa bane face bawan Allah dan aika Allah manzan Allah kika makon annabawa kuma shugaban manzan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma kallon mutum na rinci da kabarin annabi an ce ma annabi ma halaku mun karanta da shi balle kabarin shi to kun ga abubuwan da ya halitta musulmi ya yi rantsuwa da su duk wani abu wanda ba Allah ba ko sunan Allah ko ayoyin shi ko sufofin shi bai halitta ni musulmi ya yi rantsuwa da wannan abu za ka ce karanci da Allah za ka ce ni karanci da alkur'ani za ka cewa na ranci da sura kaza duka wannan ya halitta amma dai abin da yake ba daidai ba shine mutum ya yi rantsuwa da wani Allah ko da sunan wani Allah ko da wani aljani ko da wata doguwa ko da mamman shi ko da baban shi duka wannan ba daidai bane ba bayan almamin tsala sai malam yake yi ha wanda malumai wannan suna tashi daga cikin almamin tsala shi ne mutum ya rika ce ma matar shi in nai kaza kin haramta gare ni muna fahimta ka ce ma matarka in kai kaza daga yau ta haramta gare ta ai kun san biya daga cikin mutanen mu suna yin wannan wanda akwai wani mutum wanda shi ma ya ce ma matar in ya sadu da ita kamar ya sadu da mahaifiyar shi wanda ta haife shi wanda mutum da ake ce ma haula ko wanda ta kawo ƙara wurin wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kan mijinta ya yi jihari shi ne abinda ake ce ma jihari ka ce ma matarka na rinsu da Allah yau in kika yi kaza na haramta yau shi ne malamai suke cewa mutumin da yake mai hankali cikakken mai hankali bai alakanta wani abu da armai shi arman nan ba abun wasa ba ne ba ka ce ma matarka in in dai in kika yi kaza ka armai shi wannan ba daidai ba ne ba a tsaya a yi tsari sai malam ya ce hmm wa aimanu talaqo sai wa intiharul muslim da tozarta musulmi waɗi halittu da wulaƙantar da shi wanda haramun ne musulmi ya ya tozarsa ya wulaƙanta ɗan uwan shi musulmi ta baki ne ko kuma a aikace musulunci bai yarda da wannan ba annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi wanda imam bukhari da muslim da ahmad sarauto shi yake cewa al-muslim akul muslim musulmi dan uwan musulmi ne yake la yazlimu bai halitta musulmi ya tsinci dan uwan shi musulmi ba wala yaqzuluhu haka kuma bai halitta ya wulaƙantar da shi ba bai halitta ya haɗinci dan uwan shi musulmi ba wala yahsiruhu haka bai halitta ya kaskantar da dan uwan shi musulmi ba so kake kullum sai ka kaskantar da musulmi wannan ba daidai bane ba annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya dora hannun shi akan kirjin shi yake cewa ayyayin ishara attaqwa ha huna attaqwa ha huna hace da so uku wanda annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake cewa bi hasabi bi hasabi imri'in min ash-sharri an yahqira akahu muslim wai sharri taɗewa asara ta tabbata ga mutumin da zai wulaƙantar da ɗan uwan shi musulmi shari ya ishe ka a ce kai kana wulaƙantar da ɗan uwanka musulmi amma ka diba ya musulmi suke yanzu damuwarsu ya za a yi su wulaƙantar da junansu su ci mutuncin junansu bayan musulunci ma za ka samu suna uwa guda uba guda za ka samu fani ne amma suna ne suna kaskantar da junansu suna cin mutuncin junansu wanda annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ishe mutum sharri a ce yana yana ni yana kaskantar da dan uwan shi musulmi annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu muslimin ai ko wani musulmi ala muslimin akai dan uwan shi musulmi haramun damuhu jinin shi ya zama haramun gare shi wa maluhu da kudin shi wa irduhu da mutuncin shi haramun ne musulmi yayi ya kashe dan uwan shi musulmi jinin shi haramun ne gare ka wanda wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa Ka'aba tana da girma Ka'aba tana da daraja sai dai rabbuni guda ya ji ta daraja wurin Allah subhanahu wa ta'ala mutunan da Allah yake cewa wala qad karramna bani adama kai shi ne kuma kake wulakantawa wani yake shi ina shi ina wulaƙanta mutum yace mutum nan da Allah ya karrama shi ina shi ina wulaƙanta shi amma yau muna son mu ga to zan san junan mu fata muke dan uwan mu ya shiga matsala kaga wannan sharri ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ishe ka yace ya ishe ka sharri kai ka kaskantar da dan uwanka musulmi ko kai fatan musulmin nan ya shiga cikin matsala haka haramun ne ka ci dukiyar dan uwanka musulmi haramun ne annan muhammad sallallahu alaihi wasallam dukiyar ɗaya mu ba ta halitta ga ɗaya mai cita face da daɗin rai mutum yana sake na jin daɗi ya ba ka dukiya amma in ka zalunce shi ko kai tuwatuwa haramun ne ka ci annan muhammad sallallahu ya haramta haka kuma da mutuncin mutum kame da annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa innal halalu bayyinun ita halata ahili take wa innal haramu bayyana ita ma haram a yi ta kice ce wa bainahuma umurun mustabihat sai dai tsakanin halak da haram akwai wasu abubuwa wanda suke masu kitarwa ne sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce fa man tashabbahat duk wanda ya kaurace ma wannan abubuwan fa qadista bara'a bi qalbihi haqiqa ya kubutar da mutunci shi kuma ya kubutar da ni addini shi kaga mutunci abu ne mai kima mutunci shine bahaushe yake cewa wai abinda kuɗi ba yi mutunci ma yana yi mutunci wani abu ne wanda in Allah subhanahu wata'ala ya zuba ma shi za ka rayuwa cikin aminci ka wuce wulaƙanci a wurin mutane matuƙar kana da mutunci to ka ji haramun ne ka ci mutuncin ɗan uwanka musulmi ta hanyar zagin shi ko maganganu marar daɗi zuwa gare shi ko ka taɓa mutuncin shi ka ce wani na kaza wani na kaza wani na kaza wani na kaza wannan ba daidai ba ne ba kuma ko da yana yi matuƙar ba mahallin gyara ba ne ba bai dace a sami ka kana yi faɗin wannan ga ɗan uwanka musulmi ba wanda mun yi bayani shi a can baya ko haka sai malam yace wasabbihi da zage haramun ne musulmi ya zage dan uwan shi musulmi annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa sibabul muslim fusuqun zage musulmi fasikanci wa qitaluhu kufrun ya ashi kuma kafirci ne kaga in ka ji kuma yadda mutanen mu suke zagi yanzu shi ma za ka ci wazi subhanallah shi mutum ya zagi kashe haramun ne sai ce zagi sabi da yadda muke amfani da shi hamman halitta ma kan mushi to haramun ne ka zagi dan uwanka musulmi wanda Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa la'anallahu malla ana walidai Allah ya tsine ma duk mutumin da ke zagin uwayen shi sai ya rasulullah sai ya zai mutum ya zagi uwayen shi sai ai lokacin da ka zagi waninka to kamar ka zagi iyayen ka muna fahimta wanda wata rana wani da yahude ya zo yana zagin abubakar Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mushi yarda sai na abubakar ya kare shi annan muhammad sallallahu yana munyi shi yana kalla ana zagin abubakar ko ba abubakar ba ko ni cikin sahabbai ana nan dai shi ma har ya kagara sai ya rama zagi sai annabi ya rushi ya tsare bai ji daɗi ba sai ya rasulullah ana ta zagi na na ina ta kana munyi shi na rama kuma baka ji daɗi ba annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ai lokacin da ake zagin ka kai shirin nan Allah ya suro mala'iku suna rama ma wannan zagi shi yasa in mutum ya zage ka kakkara ma zagi amma asali in mutum ya zage ka in ka rama zagi asali kai ba ka da laifi matakar ba ka mai zagin da ya wuce na shi ba to an so amma ka kiyaye ka haƙura kan ma ka yi zagin shi ya zama alkhairi muna fahimta kenan kun ga musulunci yana karantar da mu cewa zagi ba abu bane wanda yake mai kyau abu ne wanda musulunci bai yarda da shi ba sai malam yace wa takhwifihi da tsoratar da shi haramun ne musulmi ya tsoratar da dan uwan shi musulmi wanda wani hadisi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa bai halitta da kowanne ɗayanmu ya ɗauki dukiyar ɗan shi musulmi ta hanyar sata ko ta yaudara mun gane ko ka yi abin da ake ce mai tuwa-tuwa in ji mutane ba suka ce tuwa-tuwa ba sata ba ko to amma nufe ce a tuwa-tuwa wani nau'i ne na sata ba daidai ba ne ba to haramun ne ta ci in ji annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi ya ce kuma duk wanda ya san ya ɗauki wani abu na ɗan uwan shi musulmi to ya maida mishi shi yasa annan muhammad sallallahu alaihi ya ce duk rikicin da ka taho da shi ranar tashin kiyama za a iya sasantawa amma banda ka ɗauko dukiyar mutane annabi ya ce kakka nuhu shi dan shi ma rikicin ya haƙarihin shi shi yasa lokacin da annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya raba mu sahabbai shi matsayi wani yake cewa ya rasulullah ai shi ba a bashi ba annabi yake ina ƙara maimaita muku daidai da allura in ka ɗauka wallahi sai ka zo da ita ranar tashin kiyama ne shi rasulullah haka ne allura ce yake to ga matsayin da ni ban shi yasa duk wanda za ku ga mafi yawanci mutumin da zai yi tsawaci ku zaɓe mafi yawancin ku ba na kirki ba ne mafi yawanci don mutumin da yake mutumin kirki wanda yake son ya gama da duniya lafiya kana bin shi da matsayi yana gudun shi haka annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ko to amma su kalla yadda mutanen mu suke son shugabanci ko da da banzani da nauyi ba ma wanda ake cin wani abu ba kuma kalla hadarin da ke da kwai a ce duk abin da kake na daga cikin tarihanta tarihanta na sai na umar da ake badawa shi ne sai na umar aka ce idan yana cikin yana president yana cikin biran shi na aikin ƙasa in ɗan shi ya shigo wurin shi zai tambaye shi ne ya zo da shi shi ma ɗan ƙasa da ɗan shi yana yi wa uzurin ƙasa ya kawo shi sai ya ce a'a baban matsalar gida ce ko matsala ce sani da kai sai ce to jira in akwai fitila kwai wuta wadda fitila wadda take kunne sai ya kashe ta ya sa tashi sai ya ce bai halitta ba a saurari in saurari uzurin gidana cikin dukiyar ƙasa ka gane ni ce ni kamar yanzu a ce nan biro ne ga banki ga kilmatijiyar ga an fulkulle sai ɗana ya zo in biron yana da alaƙa da shi ya zo kai tsaye zan saurare in ya ce a a mammashi ta aiko sai in ce turakata a san sautar nan ta gwamnati a hauda mun tawa sai ya saurare shi wai yana tsoron Allah tambaye shi hasken nan da ya magana cikin dukiyar ƙasa shi ne wani shekani cikin shugabanninmu da suka wuce wuce wai shi irin mulkin umar zai shekani ne in ba shekanci ba sai na umar la haula wala quwwata illa billah mulki ne malam wanda aka yi adalci tsagwaran shi adalci aka zuba cikin mulkin umar ba a zalunci kowa ba amma saboda mutum ya yi shaye-shaye su kai wannan ya wuce shaye-shaye mana ta ce wa irin mutum umar za ka kai ka san ma waye umar mutumin da Allah ya gama cewa ya yarda da shi mutumin da Allah ya bashi aljanna a kai kuma nan muna zagin ka muna Allah ya isa bunyani baka ce irin mutum umar za ka yi ka je ka bincika wane umar sayyidina umar Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mushi yarda dan gwamnan shi ya tura gwamna wani wuri dan gwamnan ya rinka shiga gari irin yana shigantaka haka sai cikin talakawan wani ya kagara da abin da ake musu har ya kawo ƙara fare presidential yana shigowa cikin me ake ce mishi ma ba region ba ba capital ya shigo cikin ƙauyen kawai sai ga ga wani can ya ci shingida yana shugowa irin bibi yake talaka an gari ne ko da yazo sai bije shi ka kai ka tun sai ka kai da wurin shugaban kai yanzu ba wai president ba ba ne unguwa ba ko mai gadin mai unguwa kama wannan bugun sai ya raba kudi amma furezina aka buga a kashin kai ka sai mai shugaban Umar ya gyara ce lahiya ce kai ka tun sai ina ba magana ni ke ta da kai ce kai dai ka kai wani shugaban ku yace mai ni ne ce ka ba ni sare na hankali yace ni ne ka gani duk shugaban da da yake shuhuda adalci mai yawanci zaka samu bai shakka kowa amma saboda kun sa shi kudin mutane za ka ga shugaba ba shugaba ba gwamna in zai wucewa sai motoci iko su wuce ta hanyar wuce sannan bayan shi sai motocin iko su wuce saboda ni dai ana tsoron ka a taba shi amma kaji wanda suka yi adalci gwamnati ce yace yi ne bai yarda ba har ya yarda dai da Umar shi ne shugaban yace kai yanzu kai ne shi Umar yace yi ne yace kai ne nan yanzu amma ga ba gwamnan ka ba ɗan shi yana wulakanta mutane cikin gari Umar yace aje a taho da shi Umar Umar akwai gwamnan da ya shigo cikin gidan shi ya iska matai tana sallah saman tafi ha ba ka su haƙura yake ke ni president ni sallah saman tafi don ke kina sallah saman tafi ina kika same ha ai gwamnan kawa ne ya bani shi wani umar ya ce aje a liƙa mai kashi sannan a ɗauko shi a taho da shi kallo ha tafi ne ma mu yanzu na in ma mutum ya sace ta an ce cikin dukiyar ƙasa ka ce da ga ni imani ne shi ne mamakin wannan Umar yace kani a baki kafi ya san na azu da shi Umar ya zo da shi yace kai yanzu tukunna ma ya haɗa ka da mata ta haka ba ta tafi ni za ka kawo cin hanci gidana shi hanci ne mana amma ka kalli lokacin nan wani shugaban ƙasa in ba ta shi ta zo wallahi kamar shi ya zo kuma ita ba kowa ba ƴan ƙasa kamar kowa yawace ce ita shi shi ne wani shi ma ba kowa ba ne ba tun da dan mutanen nan yake jin shi wani ne in ba mutanen wa za a mulki to in ana ba ka adalcin da umar yayi ko za ka mamaki kaga wani yana karantar da mu cewa shugabanci na musulunci shine ya karantar da mu adalci amma demokrasi zalunci ne tsantsan shi zalunci ne ba ta tattare da adalci shi yasa in an ga ta kasa to a dauko musulunci a tsora a da za a ga kowa na tafiya lafiya wanda akwai shi kuma wannan jikan Umar ne jikan shuha jikan Umar shi ma aikin da Umar yayi ya biyo shi wanda yarinya Umar ya gani mai nagarta kamar yadda na taɓa baku tarihi ya hito yana fasiri da dare wanda na sha gani wunan mafi yawanci na cire muku fasirin da ake wajen gari cikin gari wallahi neman kuɗi ake yi yau mana kowa ake tarba ai ba kowa ake tarba ba kuma yanzu ƙarfe tara na dare ƙarfe goma sama wagga hanyar fasirin za ka yi wa za su kamawa mutane za su kamawa kuma na ƙasa ba su ma damu da na ƙasa ba daman na sama ne ka taho kai wani abu kauce kawai kaga wannan to kaji masu adalci su ke fatarin da kansu ba wasu suke sawa ba to ya ji so yana yi sai ya ji wata uwa tana ce ma iyarta ta ƙara mu nono ruwa don a samu riba ta ce mamma umar fa ya yi wa'azi ya ce a bari babu kyau ta ce ke gyara san da Allah umar yana ganin mu ne na wurin yanayin nan da ake ta ce ƙara mu nuna ruwa a samu ruwa ta ce mamma umar ya hana fa ya ce babu kyau umar ayyuka sai yana bayan gidan yana ji sai ya ce a maginan shaida washe gari suka dawo sai ke ce muka daman suna cewa da abin da ake yana da labari hirar da kuke jiya ce da tsiyanki kan nono sai ta ce ai wallahu ghafurur rahim Allah mai gawara ne kuma mai rahama ne to kuma inna Allah shadidul iqab ko mai gawara ne mai rahama ga wanda ne ma kuma Allah mai tsananin azaba ne ga wanda ya saba mishi ya kalli yarinya ya ga wannan yarinya yare da za ta iya gaya ma uwarta gaskiya Allah kaɗai ya san wannan yare da za a samu ta tare da ita Umar yake cikin tsantsan yare ta Allah kaɗai ya san wace irin halitta ya tsara kawai ya je gida ya ce ma ɗan shi kai shirya aini in ka tashi arme ga mata na nemo ma Umar ya tambaye ta in tana son ɗan shi ta arma saboda ni ya ga kali ce kai kuma yanzu da ka ga an sha wa huda shi kenan ka rike babu gaira daga tawon tsaro da kai da ita ka rinka ce ko ko ba ke bace ka rinka ni dai abin nan anya ba fa'ida bane fa kami shirya annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bare ba to wannan arman da aka yi aka haifi wani wanda ake ce ma khalifa na biyar shine Umar bin Abdul Aziz wanda malumai suka ce bayan wa'in sahabban ba a taɓa mulkin da aka shimfiɗa adalci da irin nashi adalci dai aka ce in aka kawo abincin baitul mal meri in ya fito ya ga kaje suna tsattsaga kamar yanzu a kawo buhunna aji wanda ya zo ƙasa in ya ga kajin shi suna tsattsaga sai ce su ma kajin sun zama na gwamnati sun ci dukkan gwamnati ya ce ai sun zama na gwamnati a tattara duka a kai da su yace ana ba da kishi shi wata rana an kawo apple form wannan yace tana dankara kuka a bata kuka take yi a bata uwar ta hana ya hana yake ka a bata ka san mata su kuma wani fasai da suke da na shegantaka wai a kyauta kama iya dan ta yi shi ba a tsauta rariya ce ke dukiyar ta al'umma a bata ya shiga ya kwanta kawai sai ji hanyar ta yi shi sai ya zabu ko da yana zawa ya ji hanyar da fomfin nan da hannu ya hau lahiya sai ce a'a wallahi ba da wa sai aka fiye mu da sannan hankali shi ya kwanta to shi ka umar ma ka ji mulkin da ya yi a zamanin shi ne kura da akuya suke kiwo wuri guda saboda adalci wanda wani ba ƙauye da ya ga kura ta kamci akuya ya hoshe da kuka ana kai yanzu dukiyar ne yake shi wallahi ba shi yake da kuka ba yana jin tsoron a ce Allah ya amshi khalifa Umar bin Abdul Aziz ne yana shigowa gari kuma labarin da yake kenan yake ko da yaga haka ya san adalci ya kare masu imani sun sani shi yasa mu Allah ya jarabe mu da shugabanni azzalumai wallahi sayyidina Umar yana tambaya bi talakawan su suke ci in suna cin gurasa babu mai yanzu in yanzu kamar wani ne shugaban kasar Nijar Abdurrahman Tani ko sai ce abinci ko mai talaka na karshe Nijar wani irin abinci yake ci ce to yana cin shinkafa da mai da yaji sai ce to na ga yau kullun gidan shi har sai talakan da ya warware shi na irin abincin zai ci a umar lokacin da aka aka kwato baitul maqdis daga hannun arna wanda ba musulmai ba an ci yaki a bada kule suka ce ba su ba da kile mai gadi ya hana kile ya hana sahabbai da tabi'ai kile yace dan cikin littafin su wanda aka ce zai zo ya amshi kile su sun ci yaki sun zo da kaya masu kyau yace ai bai ba su kile suka yi suka yi yace ku je ku ga mu shugaban ku na hana a ba ku kile aka ga mu Umar sai ga Umar ya zo Umar zai tafiya kamar yanzu ka ce Tali zai tafiya jifa muna ganewa sai ce a shirya mai security sai a ba shi garda guda da mota guda ai ranar nan mai kula da harkar tsaron nan sai bai kwana sai an cije shi aka ba umar garda guda aka ba jiki guda ba wata tawaga da aka shirya mai dan kasa ne sai mamana yanzu in wani ɗan ƙasa zai ana ba shi wannan tawagar ta kare shi ranka ya hila shi ne sannan za ka gane masu adalci cikin shugabanninmu ba su da yawa umar ya ce to yanzu jakin da in muka hau shi tun daga na hajji fa mun kware shi amma yadda za a yi ka hau za mu raba tafiya in kora ka misali an taho daga yamma in aka zo doku ka sabta in hawo sai an zo yankin tawo ko marawa daga nan a kora a kora yace in muka in ka hau na hau kuma shi ma dabba sai a bar shi ya huta kana ji umar a dabban ma a bar ta huta tana da haƙƙi sai aka yi tasari za a shiga garin yaron ne ke sama umar na korawa kalli president na kora gam ka ce kamar yanzu president na tuka gam da cikin mota ana tahiya ana zuwa sahabbai da suka tarbo ana kai yaron da ba ka ladabi tabka kan ka samu abu kuma umar ne ke sai ku bari tsari mu kai kan shiga mutajiya kaka tarbo umar yanzu dan Allah ana jira president ya zo ka riga da riga da fashi 17 riga Umar da fashi 17 ya zo da ita kalle iri iri guda 17 su kari da shi nan an ci abinci an goge nan an yi kaza an yi kaza Umar yana zuwa ce ma mai gadin ba ni kile ni da mai kile ce kai ne aka ce zaka zawa ka amsa an ce shugaban zai zawa ni da kaya irin na talakawa mu kuma yanzu wani in yayi hau mulki kullun kayan da yake sawa bai tsara mai ne sawa kaji masu adalci lokaci yayi kenan insha Allah ta'ala za mu saurarawa za a kira sallah kenan aka kira sallah inda ko ne karin bayani ce ni in kuma akwai mai tambaya kenan za mu tashi wata kuyi tsoratar da musulmi ne hukunci shi a musulunci سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته